نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم لا زلنا نتكلم حول الأبواب التي يكون الإعراب فيها بالعلامات الإعرابية الفرعية تناولناها بابا بابا فأول باب وباب الأسماء الستة والثاني هما وباب المثنى والثالث باب جمع المذكر الثالث هكذا يكون akan su muka tsaya mun yi magana akan babul asma'i sitta التي ترفع بالالف آه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشروط قد ذكرناها sannan muka magana akan musanna wama yalhaqu bihi muka ce al musanna shi kuma yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i sai kuma abinda shi ba musanna bane lakinnahu yulhaqu bil musanna sune kalmomi nawa arba'u kalimat kalmar kila da kilta da isnani da isnatani amma kalmar kila da kilta mun ce ana musu lirabi ne irin lirabin musanna da sharadi me sharadin eh an takuna idafatuhuma ila ad-damir amma da aka idafan su zuwa ga suna wanda yake na zahir to ba za a yi musu wannan ba sai dai a kaddara musu alharakatu al-irabiyya alal akhir to sannan muka yi magana kan jam'ul muzakkar salim muka ce shi kuma yarfa'u bil wawi wa yunsabu yujarru bil ya thumma tahaddathna an al-kalimat allati tulhaqu bi jam'il muzakkar salim daga cikin kalmomin akwai ahluna da kuma ulu da kuma aishiruna wa akhawatuhu da kuma alamuna da wabiluna dukkan waɗannan kalimat mulhaqa bi jam'il muzakkar salim an gane ko shine ce ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shazza wassinuna haka ibn malik ya hada su cikin baiti daya ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shazza wassinuna وبابه ومثله انقدرت الباب هو عند قوم يضطرد to mun gama da wannan yau kuma za mu tashi wani babin na daban sai ce me wannan shine darasi na darasi na goma ko sai bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yawm amma ba'd قال وأولاد وما جمع بألف وتاء مدينتين وما سمي به منهما وينصب بالكسرة أنه خلق الله السماوات والأرض وأصدق البنات جميل abu na abu na hudu abu na hudu daga cikin waɗannan babuka wato babin bakar da al-asl domin al-asl shine al-i'rab bil harakat amma da zaran an yi al-i'rab bi gar al-harakat sai ya zama khurujun an al-asl shine wa ulatu kalmar ulatu duk inda ta zo ita ma takhruju anil asli wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in da kuma dukkan abin da aka yi masa jam'i ta hanyar karin alif da ta mazida ta ne wanda kara su aka yi an gane ko kara su aka yi akan asalin kalmar din kenan wato kenan jam'ul muannas as-salim domin idan ka ce muslim wato da ka kara alifun da ta'un kaga shine jam'in sa kenan mu'min da ka kara alifun da ta'un shine ne yawa yace wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in da abin da aka yi masa jam'i ta hanyar alif da ta mazidataini ababan karawa ala aslil kalima ba wani abin da aka yi an kara alifin da ta'un akan asalin kalma sai ba da ma'anar jam'i to shine da jam'ul mu'annas salim an gane ko wa ma summiya bihi minhuma da abinda aka rada masa suna da waɗannan kalmomi guda biyu kawai wani mutum da ya ce kadai mutum sunan shi muslimatu domin tashi zabi musulmi rabi na jama'ul mu'annas salim an gane ko ba za mu ce ba ja'a muslimatun ra'aytu muslimatan wa marartu bi muslimatin a'a ja'a muslimatun ra'aytu muslimatin wa marartu bi muslimatin zabi musu jam'i na mu'annas wato lirabi na mu'annas salim ma damat al-kalima fil asl tadullu ala jam'i al-inas as-salim hatta law summiya insanun bi hadhihi al-kalima fa innana nujriha fil i'rab ka asliha kun gane mhm فينصب بالكسرة زي مثل إرابي تهنجر كسرة نحو خلق الله السماوات كذا السماوات يوم فولا بهني منصوب an gane ko bil kasrati niyabatan an al fataha akan kuma asfal banati al bani al banati anan gurin shi ma fa wala bihi mansubun ne bil kasra niyabatan an al fataha li annahu jam'ul muannas as salim aha wannan gundarin bakin kenan sai sharhi الباب الرابع مما خرج عن العصر ما جمع بألف وتاء المزيدتين كهندات وزينبات فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة تقول رأيت الهندات وزينبات قال الله تعالى خلق الله السماوات وأصدق البنات فأما في الرفع والجر فإنه على العصر تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالعلاد فتجره بالكسرة فتجره فتجره بالكسرة ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات أو بالتاء كطلحة وطلحات أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة كفاطمة وفاطمات أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات أو الممدودة كسهراء وسهراوات أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات وكذلك لا فرق بين أن يكون قد استلمت بنية واحد بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات والصحراء والصحراوات ألا ترى أن الأول محرك وسطه والثاني قلبت قلبت
قلبت ألفه ياء والثالث قلبت همزته واوا ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث الثالث إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأقم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم من المفرد وما تغير ممتاز wato ibn hisham wato kamar da yadda na sha faɗa kullum ina kwadaitar da ku in dai kaga littafin nawo ko na arabiya an ce da ibn hisham ne kar ma ka tsaya ka tambaye sunansa kawai ka tsaya hujja ne sosai da sosai a cikin larabci wato kaga anan sai ce wa ulatu wa mazuma bi alifin mata'in mazidataini kalmar ulatu da kuma dukkan abin da aka yi masa jam'i ta hanyar karin alif da ta mazidataini a madadin yace jam'ul muannas salim to zai faɗi hikimar da ta sa yayi amfani da wannan ta'abirin الباب الرابع مما خرج عن الاصل بابي نهود كنان cikin abin da ya zama khurujun al asl ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain dukan kalmar da an yi mata jam'i ne ta hanyar karin alif da ta ababan karawa kenan ka hindat wa zainabat to irin wannan fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan an al fatha taqulu ra'aytu al hindati wa zainabati gane ko sai zanto alhindati mafa'ulan bihi mansubun bil kasra niyabatan an al fathati qala allah ta'ala khalaqa allah samawati wa qala ta'ala asfa al banati fa amma fi ar raf'i wal jarri idan ko ka tashi wa kalmar rufa ko jarra fa innahu ala al asli to yana can kan asalin sa yurfa bi madha bi dhamma sannan kuma yujarru bi madha bil kasra ashe fi halat al fatha ne ya zama khurujun al asl taqulu ja'at al hindatu فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالكسرة أما في حالة النصب فإنك تجره بالفتحة أنغانيكم آه في حالة النصب كي تنسبه بالكسرة نيابة عن الفتحة ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى ba wani bambanci wannan kalma an ambace ta ne don nuna mu'annas ta hanyar ma'ana ka hindat jam'i na hind aw bitta'i domin hind kaga da ai muannas ne musannasun bil ma'ana la bil lafzi lafzuhu muzakkar lakin na ma'anahu mu'annas kaga hind don babu wata alama ta ta'anisi a nan gurin domin alamomin ta'anisi shine ko ta ko alif almakasura ko alif almamduda waɗannan su ne yawanci alamomi da suka fi shahara to kaga babu ɗaya daga cikin su a nan gurin a ce wannan kalmar ya zanto mu'annasun bil ma'ana la bil lafzi ba ruwan mu wannan mu'annas din mu'annas ne bil ma'ana kamar hind da hindat an gane ko aw bitta'i ko ko mu'annas ne kawai ta hanyar ta da aka kara bil lafzi kenan la bil ma'ana fa yakuna al lafzu mu'annasan lakin ma'anahu muzakkar kamar talha lokacin da kace talha karshen sa akwai ta'u ta'anis kaga zan to hadha lafzu muannas lakinna ma'anahu muzakkar to haka da zaka ce hamza shi ma al-lafzu muannas lakinna ma'anahu kenan nanu nata'amalu ma al-lafzi fil lafzi aw fil ma'na an gane ko fa idza kana muannasan fil lafzi fa innana nujrihi ka'annahu musannan wa idza kana muannasan fil ma'na fa innana nujrihi ka'annahu muannas ina fata an fahimta kaga kenan shine zai sa idan ka ce hin wajen jam'i sai kai me sai ka kara alifin da ta an gane ko talha wajen jam'i sai ka ce me talhat ka gani ka kara alifin da ta ka shafe ta ta wata hadisi din kenan an gane ko aw bitta'i wal ma'ana ko kuma ga ta din ga ma'ana wato an samu ta'ut ta'anis a kalmar fal lafzu mu'annas wa ma'anahu kadhalika مؤنث كفاطمة وفاطمات أو بالألف المقصورة ko kuma ya zanto kalmar tana da alifin makasura ne a karshenta in mun tashi in jam'in ta dai za mu kawo alifin da ta a karshe kamar hubla za mu ce hublayat hubla ai mai juna biyu kenan hublayat mata ai masu juna biyu awal mamduda ko kuma lafazin ya zama mu'annas ta hanyar al-alif al-mamduda kamar sahra'u kaga wannan lafzin mu'annas ne in mun tashi jam'in sa zamu ce saharawat aw yakunu musammahu muzakkaran ka istablun wa istabalat kamar istablun suna ne namiji sukan ce masa istabal in an tashi jam'in wannan zamu ce istabalat ko kuma hammamun da kuma hammamat wato sunan na muzakkar ne abin da namiji ne an gane ku wa kazalika la farqa bayna an yakuna kad salimat biniyatu wahidihi ka dakhma wa dakhmat sannan ba bambanci sawa'un asalin mafradin kalmar ya kubuta daga canji ko bai kubuta ba mafradin kalma wanda ya kubuta daga canji shine kamar dakhma kaga da ka tashi jami'i zaka ce me dakhmat kawai alifin da ta wurin kara aw taghayyarat ko kuma binatul mufrad din ta canja ka sajda wa sajadat kaga ai akwai bambanci tsakanin dakhma wato kaga ba da fataha kha da daure da ka zo jam'i ma haka ne ba da fataha kha da ne daure amma idan ka ɗauki sajjida kaga jimin dan amma furan mai gare ta amma lokacin da zaka zo jam'i sai kai fataha sajadat sajadat ba za ka ce sajjadat ba sai dai sajadat jam'i na mai sajjida kaga anan tagayyar sigatul mufrad wannan lam ta tagayyar sigatul mufrad wa wannan tagayyar sigatul mufrad aw binatul mufrad an gane ko kamar kuma hubla da kuma hublayat kaga shi ma dai tagayyarat binatul mufrad domin asalin hubla karshen sa menene alif karshen sa alif ne lokacin da muka tashi jam'i hadhihi alif qalabnaha ya'an alif din sai muka canja ta koma ya an gane ko kaga shi ma ta gayyara sai kasul mufrad inda ma ataina fil jam an gane ko ha kuma sahara da saharawat kaga asalin sahara a karshe menene alhamza a mafradi lokacin da muka zo jami'i alhamza sai muka mai da ta koma me wawun kaga dai tagayyarat sigatul mufrad tagayyarat binatul mufrad ina fata an fahimta ألا ترى أن الأول محرك وسطه باكا ganin shi na farko shine mai sajada sajda a cikin halatul mufradi wasatuhu muharrak wato tsakiya sa dauri gare shi jimin din ai shine harafin tsakiya mai gare shi ba dauri ba to amma da aka zo jami'i sai aka masa fataha wasani qulibat alifu ya lafazin na biyu shine hubla shi kuma alifin dinsa an canja ta a jam'i ta koma me ta koma ya aka ce hublayat wasalis na uku shine sahara qulibat hamzatuhu wawan alhamza sa an canja ta ta koma me wawan a madadin sahara'u da ta ce sahara'at amma sai aka ce saharawat aka iklabin ta ta koma wawun yace walizalika saboda waɗannan al'amuran ne gaba ɗayan su adaltu an kauli aksarihim ni sai na kaucewa fadar mafiya yawan malaman nahawu da suke cewa jam'ul mu'annas salim nace ni ba zan ce haka ba ila an kultu na karkata zuwa ga in ce al jam'u bil alif wat ta'i dukkan jam'in da a ƙarshe ana kawo alifin da ta waɗanda kara su aka yi domin idan ka ce jam'ul mu'annas salim kaga su saharawat su istabadat ba lalle bane ba su shiga ciki su talhat duk ba lalle bane ba su shiga hamzat duk ba za su shiga ciki ba dan shi ba ba mu'annas bane ba an gane ko wal lafzu mu'annas lakin ma'anahu muzakkar yace kawai dan haka sai na kaucewa in ce jam'ul mu'annas zalim sai na ce kawai al jam'u bil alif wa ta ma jumi'a bi alif wa ta li a umma jam'al mu'annasi wa jam'al muzakkari wa ma salima fihi al mufradu wa ma taghayyara dan wannan lafazin nawa shine zai game mun dukkan jam'i na mu'annas wanda aka yi shi akan wannan siga da jam'ul muzakkar wanda shi ma ya zo akan wannan siga gashi ma'anahu muzakkar lakinnahu umila mu'amalat al-jahm muannas bi dairati alif wa ta wa ma salima fihi al-mufrad da abin da yake mufradin sa ya kubuta daga canji kamar dakhma dakhmat wa ma tagayyara da abin da kuma mufradin sa ya canja kamar sajda da sajadat kamar hubla da hublayat kamar sahara da sahrawat kaga alhamza din ta canja ta abin nan kamar sauda idan mace ɗaya ce in suna da yawa fa saudawat haka da alhamza zaka ikilabin ta koma wawun kenan yace to wannan ta'abiri din kace ma jumi'a bi alifin wa ta'in to yafi an gane ko ko da ibnu malik ma a cikin alfiya abin da faɗa kenan wa ma wa ma bita wa alifin kad jumi'a wa ma bita wa alifin kad jumi'a an gane ko yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a duk abin da ake yin jam'in su ta hanyar alifin da ta'un a ƙarshe yuksaru fil jarri wa fil nasbi yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a idan ka tashi masa jarra ko nasaba to zaka yi kasra ne an gane ko majrurun bil kasra wa mansubun kadhalika bil kasrati niyabatan an al fataha an gane ko yace kaza ulatu wallazi isman qad ila ha kuma kalmar ulatu ita ma dai kaga tuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an wallazi man kaduzu il da abinda ko da ba mu'annas bane ba amma kuma an masa suna na wannan ka adra ayatin fihi za aidan qabil ala kulli hal wannan hada wadih sai ce me wa qayyatul alif الألف والتاء بزيادة ليخرج له بيت وأبيات وميت وأموات فإن التاء فيهما أصلية وينصبان بالفتحة على العصر تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم وكذلك له قضاة وغزاة وغزاة فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن عن عن عقل عن عقل ألا ترى أن الأصل مقضية a qudayatun قضية وغزوة لأنها من قضيت وغزوت مم.
فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قل- قل- قل- kulibata alifaini Mm.
فلذلك ينصبان بالفتحة على العصر تقول رأيت قضاة وغزاة jamil sai kuma zai kawo maka me yasa na ce alifin da ta din na ce mazidatai ne waɗanda ƙara su aka yi saboda me yace wa qayyatul alif wa ta'a bi ziyada na kayyade alifin da ta'un din cewa sai in ƙarin su aka yi li yakhruja nahu bayt wa abiyat domin irin kalmar bayt da abiyat ta fita daga cikin wannan tsarin kar wani ya je ga bayt ya ga jam'in sa abiyat ya dauka cewa to su ma abiyat kenan a wato kenan kalmatu abiyat tun saboda maza bil kasrati niyabatan an al fataha dan sai ga karshe ga alifin da da ta'un yace to amma alifin da ta'un din dake karshen abiyat ba mazi da tadi bane ba kara su akai ba dan kar ka zo ka ga bait lafazin bait wannan kuma abiyat ai kaga ba kara su akai ba suna cikin asalin kalmar saboda me yace su ba karasa kai ba da su mayit da amwat mai da kuma amwat alifin da tawun din nan na karshe dukkanin su ba kala su ba kai fa inna ta fihi ma asliya ta din wannan asaliya ce domin ga ta anan a cikin me a cikin mufrad mait ta ko ina za ta zo idan ka kawo fi'ili madi zaka ce mata idan ka kawo mudari zaka ce me ya mutu kaga ta din tana cikin asalin kalma kenan ba kara ta kai ba an gane ko a cikin mait nake so in ce sai kuma bait da abiyat kaga ita ma asalin ta din yadda ga ta a cikin jami kuma ga ta a cikin mufrad kaga ce ta ce asliya wanda ba kara ta kai ba fa yunsabani bil fatha irin waɗannan da bait da abiyat mait amwat yunsabani bil fathati al asl in ka tasi musu nasaba to zaka kawo fataha ne yadda yake akan asali ta kulu sakantu abiyatan wa hadarta amwatan qala Allah ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum kaga amwatan din ai ismu kana ne ai khabaru kana ne mansub wa kuntum amwatan fa ahyakum inda a ce ya zama kamar na majuma bil alif wa ta da sai a ce me wa kuntum amwatin amma tunda kaga ba a wannan ka'idar yake ba wa kazalika nahu qudah wa guza kalmar guza da kalmar guza wanda karshen ga alifin ga ta'un amma su ma ai ba mazidata ne bane wa dukkanin su fa inna ta'a fihi ma wa in kanat za'ida ta din da ke cikin kalimatu qudatun duk da cewa kara ta aka yi qudatun yana nufin wannan ta din ta karshe cikin kalmar qudatun da guzatun duk da cewa kara su aka yi illa annal alifa fihi ma asliya sai dai alif din dake cikin kalmomin dukkan su kowace asliya ce li'annaha munqalibatun an aslin domin an canjo ta ne an rikido ta daga asalinta wato asalin wannan alifin din ya ce sai aka mayar da ita ta koma me alif a ce kaga alif din tana cikin asalin kalma tunda badal ce na me na ya ba mazida ba ce ba kara ta akai ba ala tara anna al-asla qudaya asalin qudatun wato qudaya qudayatu haka kuma asalin guzatu me guzawatun asalin su kenan kowace wannan qudaya wannan guzawa guzawa li'annaha domin saboda me aka ce haka ai daga qadaitu ne fi'li madi qada idan kai ne kai sai ka ce me qadaitu in wani ne yace yayi kuma kake magana da shi ka ce me qadaita an gane ko qadaitu ni kenan ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai kaga ashe asalin yadin tana cikin asalin kalma ne sai aka canja wannan yadin ta koma alif domin qudaya ne da kuma guzawa falamma taharrakatil wawu yayin da wawun ta zanto gata da fataha an gane ko wal ya'u nan ma ya'un gata da me ta harraka gata da haraka gata da wasali ba dauri gare ta ba wawun mai wasali ya'un mai wasali duk kowace cikin su ta samu wasali wan fataha ma qablahuma kuma abin da yake kafin sa ya zanto ya samu fataha domin ya'un ce mutaharrika qablaha fatahun nan ma wawun mutaharrika qablaha fatahun qulibata alifaidi kowace sai aka canja ta ta koma alif don suna da ka'ida ta sarfu cewa idza taharrakat al-ya'u aw al-waw wa fataha ma qablahuma qulibat kullun minhuma alifan yayin da duk ka samu wawun da wasali a cikin kalma ko ya'un da wasali a cikin kalma abin da yake kafin wawun din ko ya'un ya zanto fataha gare shi kai tsaye ita wannan wawun din zaka rikidar da ita da koma alif wannan kaida ce ta sarf duk da cewa na ga wani malami a jami'ar islamiyya ne ko yana da ya rubuta bahasi yana intikadin wannan ka'idar ba bincike ne da ilimi mai zurfin gaske wata nazariya ce tun wajen karni na biyu ana amfani da ita amma ya zo rushe ta kasa akwai mujaddidu na cikin kowane ilimi wanda yana son ya ta jididi amma dai wannan ita ce harka da ita ce kaida da kowa ya da ita duk mai nahawu zai duk mai karatun sarfi ya santa yana min absatul masail cewa idza taharrakat alwawu wa fataha ma qablaha qulibat alifan wa kadhalika idza taharrakat alya'u wa fataha ma qablaha qulibat idza taharrakat alya'u wa fataha ma qablaha qulibat alifan ha kuma alwawu idza taharrakat wa fataha ma qablaha qulibat alifan ina fata an fahimta ya za ku ku kawo wannan yanzu misali ya za mu karanta waɗannan kalmomin ta farko bayata ta biyu mawata to a nan gudun ta harraka talwawu ya wan fataha ma qabluha sai mu mayar da wannan ya da kowa me sai mu ce me bata a nan gudun ta harraka talwawu wan fataha ma qabluha sai mu mayar da ita me sai mu ce me ka gani domin asalin mata wannan alif din daga wawun ne inda zaka gane mayar da shi fi'ili mudari ya mutu mayar da shi mazdari al-maut ina fata an fahimta kaga haka kuma bata ya bitu ina fata an fahimta kaga asalin alifin din da ke cikin bata bayata ne mata mawata ne ina fata an fahimta lakin taharrakat al-waw wa fataha ma qablaha shikenan qulibat alifan haka nan taharrakat al-ya wa fataha ma qablaha qulibat alifan wannan min absat al-masail a cikin a cikin sarf shi yasa kenan wannan ke sa ba ka iya ta'amali da galibin kawamis kamus na larabci sai in ka san sarf ah idan aka zo aka baka kalma ai sai ka mai da ita fili mazi to shi kuma yan kowa fili mazi ba ruwansa da abin da kalmar ta koma zuwa gare shi yana kallon ta ne a matsayin asali yanzu idan na baka mautu na ce ka je ka ka neman maut a cikin kamus misali in baka asiha ko muktaru siha ka ga ya zaka yi zaka je ka samu babi ne na mimun bayanta wawun sannan ta'un ina fata an fahimta haka inda zaka zo kaga kalmar kama in ce neman mun asalin ma'anar kama a kamus ba za ka je ba kana neman qaf bayanta alif bayanta mim ba zai yiwu ba sai dai ka je ka nemi ka bayanta wa waw bayanta ma anan ne daga kawama ne ai kama kawama sai zo me kama kaga kawama ina fata an fahimta ta har ka talwa wan fata ma qabla ha fa qulibat aha idan ka zo yaqumu asalin sa ai yaqawmu ne yaqawmu ina fata an fahimta yaqawmu to tunda yaqawmu zai yi nauyi saboda me wannan kafin tun baya cikin huruful illa yana cikin al-huruful siha wannan wawan tana cikin huruful illa huruful illa su suka fi dacewa su samu mai sukuni amma ba wasali ba da haka sai aka kwace wasalin da ke kan nan sai aka mirwa kafin aka dauko su kin da kina aka dawo a wannan sai ya zama mai ya qumu amma asalin sa ya qawmu ne to kuma wannan shine zai baka dama idan na ce kamu ya komu dan wani babi ne a'a ba wannan babin ba babin sarsa sai ka ce babin nasara yansuru kawama ya qawmu ne asalin sa ko ba haka ba kawama ya kawumu daidai da mai nasara yan suru ina fata an fahimta to kaga wannan kenan ina ga sai dai mun je sarfu amma dai wannan zai taimaka sosai wannan kaida ce ba daga cikin kawa idna sarf wato kamar yana son ya shigo da su a hankali a hankali kafin a je kansu sai ce me yace asalin qudaya da guzawa kenan li'annaha min qadaitu wa gazautu falamma taharrakat al-wawu wa fataha ma qablahuma qulibata alifaini فلذلك ينصبان بالفتح da haka quda za a yi masa nasaba ne ta hanyar fata haka guza duk da jam'i na alghazi qudatu jam'i na me alqadi amma kowanne za ka yi masa nasaba ta hanyar fataha alal asli akan yadda yake asali za ka ce ra'aitu qudatan wa guzatan qudatan jam'i na alqadi guza jam'i na me alghazi mayaki kenan yana fata fahimta to wannan shine babi na nawa babi na hudu daga cikin min ma kharaja anil asl wa huwa majmu'a bi alifin wa ta'in wa kalima mazidataini wa kalimatu ulatu wa ma summiya bihima wato awa bai ne guda nawa kenan guda uku ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa kalimatu ulatu da kuma ma summiya bihima mutum ko da muzakkar ne in aka sa masa suna ulatu kaga zamu masa lirabi irin nabi yadda muke a kalmar ulatu wato arrafu bi dhamma sannan kuma al-kasratu bil jarri sannan kuma an-nasbu bi madha bil jarri niyabatan an al-fatha haka zamu amalance shi kenan to sai babi na gaba
وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نهو بأفضل منه إلا مع ال نهو بالأفضل أو بالإضافة نهو بالأفضل albabul khalif mimma kharaja an al-asli kafin ka shiga nan yace wa ma la yansarif yana nufin abu na biyar shine babin da yake mamnu'un min as-sarfi amma da yace wa mamnu'un min as-sarfi sai yace wa ma la yansarif da abinda baya karban tanwini kalmar da bata karban tanwini domin as-sarf din shine at-tanwin idan aka ce la yansarif bi ma'ana la yaqbalu at-tanwin abinda ba zai karbi tanwini ba fa yujarru bil fathati wato sai a masa jarra ta hanyar fatha nahu bi afdala minhu bi afdala minhu kaga afdala nan gurin majrurun bil fatha niyabatan an al-kasra kaga zama aka san wancan a can gurin kuma ya zama mansubun bil kasra niyabatan an al fataha nan ko majrurun bil fataha niyabatan an al kasra an gane ko illa ma al sai dai fa in ya zanto an shigar da al a cikin sa kamar a ce al afdalu to a nan gurin kuma dole za mu yi masa kasra ne ta hanyar jarra din sa an gane ko za mu yi masa jarra ta hanyar me kasra din sa sai mu ce bil afdali aw bil idafati ko kuma idan an yi masa idafa kamar bi afdalikum amma afdal shi kadai manzu'ul alifi wallam wa maqtu'un an al-idafa fa innahu yujarru bil fathati niyabatan an al-kasra lakinnana idza alhaqna bihi al-alif wallam aw idza hallaynahu bil alif wallam in muka sanya masa alif da lam to shikenan kuma sai zanto ya shiga ana masa al-irabi ne bil harakat al-ma'rufa بالضمة في حالة الرفع وبالجر في حالة الكسرة وبالفتحة في حالة النسب وانا اذا يزنتو انسى مسألة الدلام الافضل كوكم ان يزنتو اني اضافة بافضلكم انغانيكو زي شرحي الباب الخامس مما خرج عن العقل ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل من علل الجسم أو واحدة منها تقوم مقامهما فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأليف وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير والثاني له مساجد ومصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عنهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان فلا يجمعان يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع تقول كلب وأكلب وفلس كفلس كفلس وأكلب ثم تقول أكلب وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد وكذا
أعرب وعارف فلا يجوز في عارف أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على أصائل فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التعنيف وهو فرع عن التركيب وهو تعنيف لازم منزل لزومه منزلة تعنيف ثاني ولهذا الباب مكان يأتي شره فيه إن شاء الله تعالى وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل
يوا الباب الخامس مما خرج عن الاصل babi na biyar cikin abin da ya fita daga asali shine ma la yansarif yani ma la yaqbalu sarf wa huwa tanwin kama qultu lakum to menene ma la yansarif kalmomi ne kamar haka abu na farko wa huwa ma fihi illatani far'iyatan min ilalin tis'in abin da duk aka samu illoli guda biyu tattare da shi cikin illoli tara in an samu biyu da shi aw wahidatu minhuma taqumu maqamahuma ko aka sami illa daya kana daidai da guda biyu an gane ko fal awwal abu na farko ka fatima fa inna fihi ta'rif a cikin sa kaga fatima lafazi ne mu'arraf tunda alam ne wa ta'anis sannan kuma lafazi ne mu'annas wa huma illatani far'iyatani an at-tankiri wa at-tadhkir wadannan ko illoli ne guda biyu dukkanin su reshe ne domin at-ta'rif reshe ne na tankir kamar yadda at-ta'anis reshe ne na at-tazkir wasani abu nabiyin ko shine nahu masajid wa masabih kalmar masajid da masabih fa innahuma jam'ani kowanne jam'i ne wal jam'u far'un anil mufrad shi ko jam'i wato reshe ne daga mufrad mufradi shine al-asl wa sighatuhuma sighatu muntaha al-jumu'a sigar da kowanne yazo akanta siga ce ta karshen jam'i wa ma'ana haza ma'anar wannan zance kuwa anna mafa'ila wa mafa'ila lafazin mafa'il da lafazin mafa'il waɗannan ma'aunai guda biyu waqafatil jumu'u anhuma jam'i sukan tike ne anan wanta ilaihima sukan kare anan fala ta tajawazuhuma ba jam'in da yake ketare sigar mafa'il a ce sai an sake masa jam'i na gaba ko mafa'il a ce sai an sake masa wani jam'i fala yujma'ani maratan ukhra ba za a sake masa jam'i ba a karo na gaba kafin mu nisa mu fahimta cewa babin mamnu'u min as-saf abinda yake sa ai kalma ta zanto mamnu'a min sarfi wato tanwini baya shiga cikin ta ko dai ya kasance wato kalmomi ne iri biyu kalma ta farko ma fihi illatani far'iyatani ihdahuma ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى na ƙara wannan abin don ku fahimta duk abin da aka sami illa guda biyu a cikinsa ɗaya daga cikin illar ta shafi lafazi ɗaya kuma ta shafi mai ma'ana ina fata an fahimta yanzu misali ɗauki fatima akwai illa biyu a cikinsa illa ta farko at-ta'anis domin lafazin Fatima mu'annas ne ko illa ta biyu at-ta'rif ina fata an fahimta at-ta'anis hal huwa raji'un ila al-lafzi aw ila al-ma'na eh ila al-lafz al-lafz nafsuhu mu'annas lafazin kansa mu'annas ne domin ga me علامة تأنيث كاغا هذه العلة راجعة إلى اللفظ sannan kuma at-ta'rif an gane ko hal hadha al-lafz har hadha at-ta'rif raji'un ila al-lafz aw ila al-ma'na ila al-ma'na lianna fatima alam idan illatun ma'nawiyya wa hadhihi illatun lafziyya ina fata an fahimta to kaga anan gurin sai ya zanto cewa kenan fatimatu ya zama mamnu min sarfi dan an samu illa guda biyu a cikin sa illa farko tarji'u ila al-lafzi illa ta biyu tarjiu ilal ma'ana ina fata an fahimta haka inda za ka ɗauki makka lafazin makka shi ma dole zai zama mumnu min sarfi an gane ko hadhihi makkatu an gane ko ra'aitu makkata wa marartu bi makkata ba za ka ce bi makkati ina fata an fahimta shi yasa wakar da suke jingina سيد عبد القادر زورا وبهتانا يقولون يا هذا تركت صلاتك ولم يعرفوا اني اصلي بمكتي suka bada uzuri cewa bai makkati din nan wato ya zama darura ta shi'iriya wa illa da ya kamata ya ce me amma dai kalmar sufanci ne wa an ce baya yin sallah ce ku ne baku sani ba na sallah amma ku ne ba ku gani kaji to kaga anan gurin makkata wannan lafazin ya zama me muannas sannan kuma ya zama me mu'arraf kamar dai nan gurin domin ma'anarsa alam ne makka alam ne ala baladin musamman bi hadal ism thumma inna lafza muannas limaza lianna fihi alamatu ta'nis to kaga nan dole zai zama mamnu'un min as-sarf to me yasa suke cewa illata illa sai kuma su ce mata far'iyya saboda su malaman nahwu suna kokari su ce duk abu da za gani to dole akwai asali akwai reshe akwai abin da shine asali shine reshe kun sa akwai mu'arrab akwai a mu'arrab da munakkar tsakanin at-ta'rif da at-tankir an gane ko sai ka ce an-nakira huwa al-asl wal mu'arraf huwa al-far tsakanin at-tazkir da at-ta'nif sai ka ce al-muzakkar huwa al-asl al-mu'annas huwa al-far kila sun gano cewa khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha ka gani hada aslun wa hada far'un ina fata an fahimta to wannan shine abin da suke nufi haka idan aka ce ga al-jam ga al-mufrad aljam da kuma almufrad wanne ne ayyuhuma aslun wa ayyuhuma far almufrad huwa al-asl wal jam domin sai da aka samu daya aka sake samun daya aka sake samun daya sannan aka samu ya zama reshe kenan domin ko babu jam'i mufradi na iya yiwa amma shi jam'i ba zai yiwu ba sai an samu mufradi daga nan idza ta'addada al-mufrad yakunu jam'an idan al-mufrad huwa al-asl wal jam huwa al-fard to shine abin da suke nufi idan suka ce illa far'iyya illar da take reshe ce kaga anan gurin tunda an samu ta anisi kaga zaiti ne na me na tazkir tunda an samu ta arifi reshe ne na me na tankir haka inda za a samu jam'i ya zama reshe ne na me na mufrad kaga illa far'iyya illa far'iyya don shine idan an same shi zai zama kalma ta zama ta zama munu amin as ina da mun fahimci wannan wato abu na farko cikin mamnu min sarfi shine dukkan lafazin da yake be yana da illatani far'iyatani ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na shine muka kawo misalin sa kamar nan gurin daga nan gurin lafazi na biyu shine ma fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatani taqumu maqamal illatayn illa ɗaya ce amma tana me tana daidai da me illa biyan da ke nan gurin lafazi na farko ma fihi illata ne lafazi na biyu ma fihi illatun wahidatun taqumu makamal illatayn shi ne kamar siga na muntahal jumu siga na mafa'il da kuma mafa'il dukkan sunan da ya zo ala wazani mafa'il kamar me masajid ko ya zo ala wazani mafa'il kamar me masabih an gane ko da kuma maqalid kaga dukkan sai na kan me mafa'il to ya zama to akwai illa guda biyu tattare da shi kenan kun gane ko illa ɗaya ce amma tana daidai da me illa biyu illar farko a abin da yasa ta zama daidai da illa biyu saboda duk inda kaga masajid to jam'i ne to ka kasance wasa jam'i kadai ya zama me far'i ne reshe ne na me na na mufrad sannan kuma sai ga siga din karan kanta siga ce ta muntahal jumu to kaga ga jam'i sannan kuma jam'in karshe wanda ba zai ƙara jam'antuwa ba nan gaba saboda shi larabci inda yake da yalwa akan yi jam'i wato ga mufrad ga jam'i to kuma sai a yi jam'ul jam'i wani lokacin ba a yi jam'ul jam'il jam'i wato akwai kalmomin da suke da wannan yalwar wato kalmar da za ka tana da jam'i guda biyu ga jam'i a matakin farko ga jam'i a mataki na biyu har kuma a iya zuwa mataki na uku wani lokacin to shi ita siga wazanin mafa'il da wazanin mafa'il duk lokacin da aka yi jam'in kalma akan wannan ko aka yi akan wannan to ba za ta sake karban jam'i ba karo na biyu amma inda za a iya yin jam'in ta a sigar da ba wannan ba ba wannan ba to baya hana wancan jam'in kuma a yi masa me a yi masa jam'i shine ya buga maka misali yace wasigatu ma sigatu munta aljumu wa ma'ana hadha anna mafa'il wa mafa'il waqafat aljumu'u anhuma wa intahat ilayhima fala tatajawazuhuma fala yuzma an maratan ukhra duk kalmar da aka sata a mafa'il ko mafa'il ba za a sake jam'in ta ba karo na biyu bi khilafi ghayrihima min aljumu' sabanin wani jam'in da bai shiga siga ta mafa'il ko mafa'il ba fa innahu qad yujma'u zai iya wa ai jam'in sa taqulu zaka iya cewa kalbun sai kuma lafazin a'arif a'arif kai an yujma kama yujma'u aklub min akalib ba za ka zo kai jam'in a'arif ba karo na biyu kamar yadda dazu kai jam'in aklub ka kawo akalib ba kuma zaka ce asal sai ka ce me asail lafazin asal wato jam'i ne na me al'asil al'asil shine lokacin yammaci lokacin yammaci bil gudul wal asal kaga asal ya zama kuma dai jam'i ne na me asil to kuma idan ka ce asail ya zama jam'i ne na me na al asal kaga asail ala wazni mafa'il kaga sai haji siga ce ta mutu aljumu ina fatan kun fahimta to kaga anan gurin fa ka annal jam'a lokacin da kace asal asail faka annal jam'a kad takarrara fihi ba jam'i ya mai bincike lokacin da kace asail kace masajid ko kace masabih to tunda jam'in jam'i ne ita kanta kalmar kaga kamar jam'i ya mai bincike kaga an sami illa ta farko ita ce jam'i dama reshe na mai mufarad sai aka sami illa ta biyu ita kanta sigar tunda siga ce ta jam'il jam'i kamar jam'i ya mai bincike to jam'in farko shine asali jam'i na biyu ya zama mai reshen sa kaga an samu mai illoli guda biyu a ce illa guda ɗaya da suke cikin nan daidai take da illa guda biyu da suke cikin nan da haka shi ma ya zanto ma manu'un min asarf abin da yake so ya ce kenan fa nuzzila lidhalika manzilata jam'aini dan haka masabih da kuma masajid sai aka saukar da su daidai da jam'i biyu ne a lokaci guda wa kazalika sahara haka idan ka ce sahara'u da kuma hubla fa inda fihi ta'anis kaga a cikin kalmar sahara ai akwai ta'anisi haka kalmar hubla akwai ta'anisi wa huwa farqun an tazkiri wanda reshe ne na tazkir wa huwa ta'anisul lazim ta'anisi ne lazim munazzalul luzumuhu manzilata ta'anisin sani tunda ta'anisi ne na lazim abinda yake nufi da ta'anisul lazim wanda baya karban tazkiri domin hubla zai iya wa kai tazkirinsa a ce ga namiji yana da juna biyu kaga ya zama ta'anisul lazim kenan amma lokacin da kace qari'a kace muslima hal huwa ta'anisul lazim ba ta'anisul lazim bane dai aiwa muslima kace me muslim qari'a kace me qari'un kaga ba ta'anisi ne lazim ba amma da hubla da ha'id hada ta'anisul lazim لأن الرجل لا لا يحيض وكذلك لا يكون حاملا بحال من الأهوال هنا فتام فهمت to shi kansa ta'anisi lazim sai ya zanto kamar ka hada ta'anisi guda biyu ne to kaga shi ma dai illa ce guda daya lakin ha nuzilat manzilata illatayn qamat maqama illatayn kenan wa li hadha al bab makanun ya'ti shar'uhu fihi insha Allah wallahi ya hutar da ni yace wannan babin yana da wuri zai zo nan gaba ai sharhin sa wallahi ya hutar da ni amma yana ta tunanin ya zan yi da ku amma kaga ya hutar da tunda ya bamu wannan sai mu bi shi bashi idan ya zo shi kenan sai mu yi shi amma da abin da nake so ku fahimta lafazi biyu ne yake zama mai mamnu min as-sarf lafazi na farko shine ma fihi illatani far'iyatani ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na to daga nan gurin sai me ma fihi illatun wahidun taqumu maqam al-illatayn mu kyale wannan mu dauki wani lafazin misali mu ga cewa ku kawo wani lafazi wanda bai kawo ba anan anan ya kawo Fatima ni kuma na kawo Makka a matsayin ma fihi illa tani far'iyatan ihdahuma tarji'u ila al-lafz wal ukhra tarji'u ila al-ma'na to mu kawo wani lafazin wanda ba cikin wannan ba a yanzu a nan gurin wanda zai zama lalle ya cika wannan sharuɗin ya zama mamnu'un min as-sarf su'adu su'adu lahu illatan me tace illa ta farko eh at-ta'anis هذه الإلة ترجو إلى اللفظ أو إلى المعنى إلى اللفظ هنا علامة التأنيثة عارف أنت؟ يا سؤاد أي باب تاون أقرشي باب تاون أقرشي إيه؟ wannan alif din ba zai yiwu ba alif din ai ba karshe yake ba ba daidai yake da hubla ba da sugura da kubra kaga alif din a karshe take ta alamatu ta nisa karshe take da ko mamduda ce to kuma za a samu alhamza safra'u sauda'u bayda'u wanda ko ba wannan bane ba su'adu sai dai ya shiga cikin lafazin da yake bihi illatul wahidun taqumu maqam al illatani amma ba zai shiga cikin nan gurin bari ko yana son mu kawo nan gurin tukuna na'am eh ban ji ba qurratu qurratun wannan ya zama kenan mamnu min sarf zati hadhihi qurratun wa ra'aytu to kaga bai zama wani mai sarrafa tunda kuma kace a gane ku hadhihi kuratun wa ra'aytu kuratan a gane ku wa nazartu ila kuratin kaga nan gurin bai zama wani mai sarrafa Aisha Aisha mamnu min sarf kace da'at Aishatu wa ra'aytu Aishata wa marartu bi Aishata mamnu min sarf illoli guda biyu ne a ciki illa ta farko ita ce me a ta'anis domin ga ta'un illa ta biyu ita ce mai a tarif domin aisha mu'arraf ne domin alam ne madiyana jamil wa ila madiyana akhahum shu'aiba lafazin madiyana anan gurin mamnu min sarf illa ta farko ita ce mai ina ta auta ne su wai ka rusa ko bai halallah ka rusa ko bai na ta auta ne me illa ta farko a ciki al'alami ya kasance wasu alam da kyau sai illa ta biyu al'ujuma al'ujuma kaga al'ujuma al'ujuma al'ujuma hal ta'udu ila al-lafz aw ila al-ma'na al'ujuma ta'udu ila al-lafz nafsihi al'alamiyya kuma ta'udu ila ka gani ihdahuma tarju ila al-lafz wal ukhra tarju ila al-ma'na kaga al'ujuma ne da kome al'alamiyya al'alamiyya ma al'ujuma kaga anan gurin sunan illoli guda biyu da suka taru shi yasa zanto mawdu'un min as-sarf jamil al-madyan yayi eh umar umar jaa umaru ra'aytu umara wa marartu bi umara umara mamnu'un min as-sarf ma hiya al-illatan ma huma al-illatan العلة الأولى العلمية فعمر علم والعلم معرف والتعريف فرع عن التنكير جميل جدا والعلة الثانية العدل العدل wato asalinsa ai amir ne sai aka rike da shi zama mai umar kaga nan illa ce wadda take tarji'u ila al-lafzi al-adl illatun tarji'u ila al-lafzi an gane ko wa ta'rif aw al-alamiyya illatun tarji'u ila al-ma'na wato ina son yi ta mai ta wannan dan ku fahimta na'am sai me ايه احمد جميل جدا احمد جاء احمد رأيت احمد ومررت باحمد illoli guda biyu ne a cikinsa ba da miji illolin talhatu ka ba su amadin na'am illoli guda ne a ciki sai mun wulware wannan bace ce illa farko ايه على وزن فعل على وزن فعل دومن احمد daidai ke da ahmadu ne kaina ahmadu rabbi kaga lafazin ahmadu siga ce ta me fi'ili kaga kasancewa ta zo ala sigatul fi'il wannan illa ce far'iyya لأن الاسم هو الأصل والفعل فرع فرع إذا هذه علة فرعية ترجو إلى اللفظ sannan kuma Ahmad din nan alam ne kaga ma ya zo me ina fata fahimta ya zama wato illa ce tarjiu ila al-ma'na kaga al-alamiyya wa wazn al-fi'l huma al-illatan fi hadha al-lafz al-alamiyya wa wazn al-fi'l mhm me kace yazid wato zaka ce ja'a yazidu ra'aitu yazida wa marartu bi yazida jamil jiddan wannan yayi menene illolin da wanne da wanne ya zo ala wazan fa'il domin zaka ce zada yazidu kaga siga ce ta me fi'ili ne kaga wannan wazanin na fi'ili ne kaga ita kanta illa ce far'iyya li'anna al-fi'la ah huwa al-far huwa al-ism huwa al-asl na'am to gashi kuma alam ne kaga al-alabiyya wa wazn al-fi'l sune illatani da ta sa wannan kalma ta zanto mamnu'a min as-sarf hafsa ma huma al-illatan التأنيث أه. والعلمية التأنيث مع العلمية حفصة نعم إبراهيم ما هما العلتان جاء إبراهيم رأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم هكا إسماعيل جاء إسماعيل رأيت إسماعيل ومررت بإسماعيل akwai illa tana cikin kowanne al'illatul ula ita ce mai al'alamiyya kaunuhu alam al'illatul thaniya العجمة كونه اسما أعجميا كان من إلا تاني فالعجمة إلة راجعة إلى اللفظ والعلمية إلة راجعة إلى المعنى inda kun fahimci wannan shi kenan to shi kenan sai wannan ma fihi illatun wahida ta kuma makama al illatayn wanda a cikin sa an samu illoli guda biyu tana daidai da illa daya shine na farko kamar siga ta muntahal jumu kaga asalinsa illa ɗaya ce ita siga ta manta haljumu to amma kuma tana daidai da illa biyu domin shi kanshi jam'i dama can far'i ne na me na furar kaga wannan illa ce sannan kuma tunda siga ce ta manta haljumu ya zama jam'i ne na jam'i faka annahuma jam'ani fi anan wahid wa hadha illatun ukhra wa hadhihi illatun ukhra idan illatun wahida taqumu maqam al-illatan haka da zaka dauke sahara da hubla shi ma ya zama to mamnu min sarf hadhihi sahara an gane ko qata'tu sahara'a tawila wa marartu bi sahara'a ina fata mun fahimta nan gurin shi ma da illatun wahida ta koma kamal illatin domin sahara da me da hubla hadhihi imra'atun hubla wa ra'aytu imra'atan hubla wa imra'atu bi imra'atin hubla duka su wannan ya zo me wato illa ɗaya ce amma daidai da illa biyu saboda me domin at-ta'anis illa ce sannan kuma kaunuhu ta'anisan laziman fa ka'annahu ta'anis in dafa ilaihi ta'anisun akhar idan illatun wahida taqumu maqam al-illatayn ina fata an fahimta fa ka'annahu ta'anisun muta'addid ta'anis min haythu huwa illa wa idza ta'addada sarat illatun ukhra idan illatun wahida taqumu maqam al-illatayn to sai hukuncin sa wa hukumuhu ka karanta shi wa hukumuhu an yujarrab al-fathati niyabatan an al-kasra mamnu min as-sarf hukuncin sa shine sai ayi masa fataha a madadin kasra kamar yadda na faɗa tun tazo hamalu jarrahu ala nasbihi jarrasta sai suka aiwatar da ita akan nasabarsa kama aka su zalika fil babis sabit kamar yadda suka sa aka san haka a babin da ya wuce babin da ya wuce shine babin majmu'a bi alifin wata'in shi wannan ya zanto me yun sababi maza bil kasra shi kuma wannan babin ya zama me yujarru bil fatha shine ibn malik yace wa durra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakba da al radif wa durra bil fathati ma la yansarif da abin da zan tuma mun min sarfi kai masa jarra a madadin me fataha ma lam yudaf mutakar bai zama mudafin ba domin idan ya zama mudafin kaga zaka yi masa jarra ne ta hanyar mai kasra bi afdalikum an gane ko aw yaku ba da al radif ko yazo dab da al wato an sa masa alif da lam kenan al afdalu al afdali al afdala ina fata an fahimta تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيها وصحراء فتفتهها كما تفتهها إذا قلت سيك musu فتحة gashi kuwa jarra ce wato fataha din ta zanto ne ya batan anal kasra sai kai musu fataha kamar yadda zaka yi masu fataha da zaka ce ra'aytu fatimata wa masajida wa masabiha wa sahara'a kan ma kace marartu bi fatimata wa masajida wa masabiha wa sahara kaga eh wato da na faɗa muku idan babu anaku mas'uliyya ta ku ce alaikum mas'uliyya qala Allah ta'ala wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba Allahu akbar kaga sai kawo aya da da ta baka kaga dinnan mamnu'un min sarf ne ibrahima isma'ila ishaqa yaquba ko ne ya zanta mamnu'un min sarf li illatani al illatu ula al ujuma wal illatu thaniya al alamiya wa qala ta'ala ya'malun lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila kaje ya ce min da ta ce maharibin da kuma tamasilin amma ta ce mahariba wa tamasila لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع محاريب على وزن مفاعيل هكا تماثيل على وزن مفاعيل وهي صيغة منتهى الجموع wannan ita ce ka'idar to kuma dukkan ka'ida yawanci akan sami istisna'i akan sami mustasna a cikin ka'ida amma to wannan mustasna din shine me yana da tsawo fa ko ina ga bar shi haka domin idan muka yi shi duka zai ko za mu yi karsa karsa mu karsa karanta mu ويستثنى ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما أن أن تدخل عليه ألف والثانية أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكثرة على العصر فالأولى نهو وأنتم عاكفون في المساجد والثانية نهو في أحسن تقويم وتمثيله في الأصل بقول بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثمان بعثمانها فإن الأعلام لا تضاف حتى تذكر فإذا صار نحو عثمان نكرا زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العالمية فتدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة الصفة ووصف الفعل وهما موجودان فيه أخذته أم لم تغفه يا إسلام wa istasna min zalika suratani akwai sura guda biyu da za su fita daga cikin wannan ka'ida amma an tadkhula alaihi al idan shi mamnu min sarf ka sa masa alif da lam wa thaniya na biyu an yudaf ko kuma kamar yadda shi mudaf kamar yadda muka faɗa tun da su fa innahu yujarru fihi ma bil kasrati ala al asl sai a musu jarra ta hanyar kasra akan asalin sa fal ula kamar wa antum akifuna fil masajidi kaga masajida ya kamata amma tunda alif da lam ya shiga sai zai mai masajidi والثاني أنه في أحسن تقويم أنغانكو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا تأتي أحسن أما تندى هذا مضاف تقويم مضاف إليه كان يصير أحسن وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم misalin da na kawo maka asalin littafi ba a sharhi ba na ce kamar a ce bi afdalikum aula shine yafi min tafsiri ba'dihim sama da waɗansu daga cikin malaman nawa da suka yi kawo misali ta hanyar marartu bi usmanina suka ce ai sun ce usmanina ya zanto usman da ta cewa bunu min sarf ne ja usmanu ra'aytu usmana wa marartu bi usmana ya zama bunu min sarf ne go saboda me ga sifa din ga kuma al'alamiya to yace wannan misalin nasu baya da kyau misali da na kawo afdal shi yafi kyau yace saboda me fa innal a'lama la tudafu hatta tunakkar idan suna alam ne baya zama mudaf har sai in an mayar da shi da kira ka'idan da kenan idan ka ce zaidu ba za ka ce ba zaiduna sai in kana itikadin zaidu din ya zama munaf ya zama ya zama na kira yanzu ya zama ma'arifa ta hanyar idafa da kace zaiduna wannan idafan ita ta mai da shi me ma'arifa eh haka kike itikadi domin idan kace dama can zaidu ma'arifa ne kuma ka ƙara cewa na kuma ya zama ma'arifa takarrarul ma'arifa to ya zama me kenan yawa asali zaidu ba za a yi masa idafa ba sai an yi dukkan alam ba za a yi masa idafa ba sai in ya zama na kira fa inal alama la tudafu hatta tunakkar wa idza sara nahu usmanu nakira idan har Usmanu ya zama na kira zalimin hu ahadu sababaini kaga ɗaya daga cikin sababba guda biyu din ya kau almani aina lahu min sarf wanda sai in sun hadu su biyan za su sa ya zama mamnu'un min sarf wa huwa al-alamiyya shine kasancewa ta alam fa dakhala fi babi ma yansarif lokacin da kace Usmanu na ya shiga babin yansarif kenan ma yansarif ba wai ma la yansarif ba kenan wa laysa al-kalamu fihi yanzu ko magana ba akan sa ake ba bi khilafi afdala amma ka kalmar afdala fa inna mani'ahu min as-sarfi as-sifa abin da ya hana shi ya zama mu'min sarfi ita ce asifa wa wazn al-fi'l da kuma kasancewar sa ala wazn al-fi'l wa huma mawjudan fihi wannan ko suna nan a cikin afdala adaftahu aw lam tudhifu ko kai masa idafa ko baka masa idafa ba yana nan sifa din wato tana nan sannan kuma kasancewar sa ala wazn al-fi'l kuma yana nan idafa ba ta kawar da daga cikin illolin nan وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديد بأعضاء الخلافة كاذب لأنه يحتمل أن يكون قد درس يزيد الشياعة فصار نكرة ثم أدخل عليه ألف للتعريف وعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ويحتمل أن يكون باقيا باقيا على علنيته وألف زائدة فيه كما زعم من مثل به من مثل به نعم من مثل به ابن مالك sai ka san ka'ida an tsallawa maka ita sai zo ya kawo iskali a cikin ta yace haka misalin da na kawo maka na ce bi afdali yafi sama da misalin da wadansu suka kawo na wannan baitun ra'ayatul walid ibn al-yazid mubarakan shadidan bi aba'il khilafati kahilu ra'ayatul walid ibn al-yazid kaga yazid anan gurin menene mamnu'un min as-sarf ne amma an sa masa alif da lam da haka sai ce ra'aytul walid ibn al-yazid mubarakan da ba alif da lam da sai ce me ra'aytul walid ibn ibn yazid mubarakan amma tunda an sa alif da lam sai zama me sai zama yazid wato sai fita daga babin mumnu min as-sarf shadidan bi aba'il khilafati kahilu abin da yake so yace naga walid dan gidan yazid mutum ne mai albarka kuma wuyansa ya nauyaya da nauye-nauyen halifanci ma'ana ya ɗauki nauyin jama'a ƙasa ta gyaru ya yi aiki ya yi kaza ya yi kaza shadidan biya ba'il khilafati kahilu yace wannan bai kamata a kawo wannan misalin ba saboda me li'annahu yahtamilu an yakuna qaddara fi yazid ashiya'a fasara kira ta iyawa shi mai baitin wakar da ya faɗi yazid yana nufin ya cire shi daga ma'arifa ya mayar da shi mai nakira da haka sai zanto sha'i'un fi kulli musamman bi hadha ism sai ya zanto yazid din ta shafi duk wanda aka rada suna yazid a duniya shi yake nufi sun ma adkhala alaihi alif ta'rif sai sannan sai ya kawo masa alif da lam dan ta mayar da shi ma'arifa to kaga in haka yake nufi kaga baya cikin wannan babin kenan kun gane ai fa ala hadha in haka ko yake nufi laysa fihi illa wazn al-fi'l kaga illa dai ta kau yanzu sai dai ta kau ta rage ita ce kasancewarsa ala wazn al-fi'l amma bai zama ma'arif bai zama alam ba domin kasancewarsa alam ba da sunan yazid din bane ba a'a da alif da lam din sai da sa wanda kuma wannan ba babinta bane ba wa ya da an yakuna bakin ala alamiyatihi kuma ta iya yiwa din ya zanto yana nan yazid bakin na ala alamiyatihi an gane ko sai ne yazid ibn abdul malik ko yazid ibn waye marwan ko yazid ibn waye wa ya tamilu an yakuna bakin ala alamiyatihi zai iya zamanto wa yawon zakan alamiyarsa wa al al din da ke cikin wata zanto za'idatun fi wato alti za'ida ba an kawo da ita bane tafi da ta'rif za'ida ce ra'aytul walid ibn al-yazidi alif da lam din ya zama wato za'id ne ta iya yiwa haka ke nufi kama za'ama man masala bihi kamar wanda ya buga misali da wannan baitin yake riyawa cewa ai alif da lam din mu anan ba ta ta'rifi bace ba a'a yazid ya zanto cewa a nan gurin ya zama an yi masa kasra ta hanyar dalun ne dan ya zama mudaf ra'aytul walid ibn al-yazid mubarakan an gane ku ala kulli halin sai da ya fi yadda da misalin da ya kawo sama da wannan misali na wannan baiti to ina ga dai abin da ya kamata mu faɗa kan nan gurin mun riga mun faɗa mamnu min sarf kalmomi ne guda biyu kalma ta farko idan an sami illa biyu cikin illoli tara ko lalle illolin nan guda biyu ɗaya ta shafi lafazi ɗaya ta shafi ma'ana ko kuma idan kalma ta biyu ita ce dukkan abin da yake da illa ɗaya amma illa ɗayan tana daidai da me illa biyu kamar me siga na munta haljumu kamar kuma suna da ya zo wanda yake mu'annas ne ta'anisuhu lazim ma kana ta'anisuhu laziman mun bambance tsakanin ta'anis lazim da kuma ta'anis gar lazim ta'anis lazim shine wanda yake baya da muzakkar kwata kwata la tastati'u an tuzakkahu bi halin min al-ahwal wannan kuma idan yana bayyana wata sifa ce ta ya mace kamar a ce hubla kamar a ce hamil kamar a ce ha'id dukkan wannan ta'anisuhu lazim shi yasa suka ce baya bukatan ta'ut ta'anis domin ta'ut ta'anis tana zuwa ne littafriqi bainal muzakkar wal muannas fa idza kana al wasfu khassan bil inas fala hadatha ila ta'anis an gane ko to sai mu dakata haka